والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna talata 16 ko 17 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 watan turawa muna 22 ga watan 11 da watan 1 ko shekara ta 2019 Allah ya kaddara muna haduwa dan sake karanta abin da ya yassara cikin littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari in ba a manta ba wancan satin mun kwana akan abin da yake magana akan aulul marhuf taimaka wanda yake buƙatar agaji a taimaka wanda yake da buƙatar agaji mun karanta hadisi na 305 da kuma hadisi na 306 yau za mu tashi akan babin da ke cewa man da Allah an yahsuna khuluquhu wanda ya roki ubangiji ya kyautata halayen shi yana da gurbi a shari'a ko bai da gurbi حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري أنا عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم أنا عبد الرحمن ابن رافع التنوخي أنا عبد الله ابن أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر أنكر hadisin daga Abdulrahman ibn Rafi at-Tannuhi an tana daga cikin fuqaha ul ashara wanda Umar ibn al-Abdul Aziz ya tura su duniya dan su karantar da mutane hadisi kuma su karantar da mutane fiqh babban malamin fiqh ne shine aka fara turowa Ifriqiya tun ana kiran Tunus a matsayin Ifriqiya kafin ta koma Tunisia kuma continent din ya dawo Africa to ita kasar tunisia a da ana kiranta ifriqiya shi da aka fara turawa gurin ya zamanto alkali kuma ya karantar da mutane to amma dai Allah ya hore mashi fahimta ta addini ya iya karantarwa kuma sai dai yana da rauni a cikin hadisi to ta gunsa ake riwayar wannan shi kuma yana riwaya ne daga Abdullahi ibn Amr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yakfiru an yada'u yana yawan addu'a da cewa Allahumma inni as'aluka sihha Allah ina roƙonka lafiya wannan lafiya ta jiki da lafiya ta zuci wal iffa Allah ina roƙonka al iffa ita ce kamewa mutun ya kame akan sha'awa mutun ya kame akan kwadayi mutun ya kame akan kulafuci mutun ya kame akan abin da bai zama dole ba sana abin da ya zamanto dole zai yi daidai bukata wannan shi ake kiransa al iffa kuma shine al afaf ina tsaluka siha wal iffa wal amana Allah ina roƙonka amana shine tsare haƙoƙin Allah yadda ya dace da kuma bashi abin da ya dace tsare haƙoƙin ƴan adam yadda ya dace da kuma bawa kowa abin da ya dace wannan shine amana wannan an baka a hannun kafiri ne an baka a hannun musulmi an baka a hannun makwabci ka tsare yadda abin yake ka dawo da shi yadda ya dace to manzon Allah yana roƙon ubangiji ya amsa albaiwa da wannan amana din tare da cewa an masa shaida tun kafin ya karbi addu'a tun kafin musulunci ko tun kafin annabta da cewa al'amin ne ba a bashi kaya ya salwanta a hannun shi amma duk da haka addu'a yake kuma Allah ya ƙara mai amana yana da gaske abin da ya dace mumini ya rawaita neman shi a wannan zamani din yana daga cikin inda mutane suke zamewa musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkiyama ta taho karhe za a cire amana duk wanda kake ganin zai rike amana in aka bashi sai kaga ya ci duk wanda kake ganin zai rike sai kaga ya ci duk wanda kake ganin zai rike sai kaga ya ci to duk lokacin da mutum yake ganin kalubale na rayuwa ya fara kutsa kansa ciki to sai ya dage da addu'a ubangiji ka azurta ni da amana ubangiji ka azurta ni amana ubangiji ka mun baiwa da amana mutum baya wa kan shi sai dai Allah madaukakin sarki ya mashi ka yi taka tsantsan ka roƙi ubangiji sai Allah ya taya maka wa husnal khuluqi Allah ina roƙonka ka bani kyawawan halaye kyawawan dabi'u dama dai mun wuce irin waɗannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warida bil qadar Allah ina roƙonka kuma haƙuri ko amincewa da abin da ka kaddara mu arriba bil qadar hine duk abin da ya same ka mai kyau ne ko mara kyau zuciyarka ta aminta da shi ka daina jin zafin abin a daina jin radadin sa a ranka wannan hine ake kiransa arriba yana da bambanci tsakanin arriba da as-sabr ko as-sabru ala al-maqdur da kuma arriba bil qadar suna da bambanci as-sabru ala al-maqdur kaddara ce za ta fada maka ba yadda kake son abun ba amma kullun kana jin zafin a ranka kullun kana kwafa kawai dai danne zuciyarka kai kai hakuri misali wani abu ya taho maka zaka samu sai wani ya shiga ya banga banga ya ma abin da dai ba a bukata sai abin ya ki zuwa gunka wannan abin da bai zo gunka ba dama Allah ya kaddara ba naka bane ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga Abdullah ibn Abbas أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك haka idan sun taru su amfane ka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak to an riga an kaddara naka ne ko an kaddara ba naka bane wannan gulma da tsurku da wana ya kai sukon sababi ne amma ba shine hana a baka ba to ka dawo ka rike abin a ranka kake kwafa ka kwanda shi ka tashi da shi wannan hakuri ne akan kaddara haka ne ko ba haka bane tunda abin yana cikin ranka arriba bil qadar kuma lokacin da abin ya faru zuciyarka ta aminta da Allah ya kaddara wannan abin nawa ne da zai zo hannuna ka amince dama ba nakan bane ka zubar abin karka kullata abin karka ke jiran Allah ya kawo ranar da zaka rama wannan ita ce arriba bil qadar ko to ina roƙonka ubangiji ka sanya mun hakuri ko yarda da duk abin da Allah ka kaddara mu duk abin da ya same ka ka yadda mai kyau ne da mara kyau ne daga Allah madaukakin sarki yake sai dai malamai sun ce hadisin da'ifi ne haddathana abdus salam qala haddathana ja'far an abi imran an yazid ibn babnus qala dakhalna ala aisha fa qulna ya ummal mu'minin shi wannan hadisi an karbo daga abu imran abu imran hi kadai yake waya a wajen yazid ibn babnus dan haka da wannan ne aka ce hadisin shi wannan yazid ibn babulus din aka ce majhul ne malaman hadisi ba su san shi ba dan baya riwaya a duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hannun na Aisha shi kuma ba wanda yake riwaya ta hannunsa sai wani Abu Imran din shi yasa malamai suka ce in hadisi ya zo ta hannunsa shi ma da'ifin hadisi ne ba a kirga da shi dan mai riwayar ba a san shi ba shi kuma sai an san ka an san rayuwarka an san halinka an san tsarewarka an san addininka an san kiyayewarka an sanya kaifin haddar ka yake ya kuma ba da haddar ka yake idan ka ɗauka sannan ake karɓar hadisi a lissafa da shi to ba a san shi ba barantana a yi tarihinsa barantana a gano ɗabi'unsa barantana malamai su baɗa matsayinsa siƙa ne ko siƙatun sabtun ne ko hafiz ne ko salihu ne duk ba a samu wannan a cikin tarihinsa ba to sai yake cewa da halin ala aisha ta mun shiga wajen nana aisha radiyallahu anha fa sai muka ce ya ummul mu'minin ya ke babar mominai ma kada huluku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene halayen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi menene ɗabi'un shi ƙala sai ta ce kana huluku hulƙur'an halayen shi alƙur'ani ne duk abinda alƙur'ani ya faɗa haka manzan Allah ke aikatawa duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa ya hannu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hannu in manzon Allah a Qur'ani ya ce a kwadaitar a kira to zai kwadaitar zai kira in alqur'ani ya ce ai hani a dakatar to manzon Allah zai yi hani zai dakatar da haka yare ne sahabban shi suka zamanto duk abin da suka zama wani ya zamanto mai amana wani ya zamanto mai karfin hali wani ya zamanto mai ciyar da dukiya wani ya zamanto da wane ne duka karkashin tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka daga a duniya ka ambaci wani da shi na kyawun hali ƙasa yake da wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bangaren wannan hali din in ilimi ne tabbas duk wanda zaka daga a kaifin ilimi to ƙasa yake da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in fahimta ce ta alqur'ani dole yake ƙasa da su in juriya ce da jarinta ƙasa yake da su kuma duk ina suka samu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da haka duk sun tsosana ne daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul qur'an taqra'una suratul mu'min kuna karanta suratul mu'min in kuna karanta suratul mu'minin anan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace karanta man kaji sai ya karanta qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun iyaka waɗannan ayoyin guda biyar shine yanzu da yake cewa farqaratu qad aflaha almu'min mu'minun ila qawlihi li furujihim hafizun waɗannan ayoyin guda biyar yana fara karantawa ɗaya biyu uku hudu biyar yana zuwa li furujihim hafizun sai ta ce dakata anan sai ta ce haka za ka na huluku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai da ya ce kada aflaha almu'minun shine mai imani number 1 number 1 da zai riga imani ko da haka to yana cikin masu imani number 1 allazina hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke da kushu'i a cikin sallarsu kushi'ihi kuma ana samun sa ne a cikin zuci zuciyarka duk ta zubar da wata alfarma da girma da Allah ya baka duk wani matsayi da martaba da kake da akwai dukkan zubarta ya shafi zuciyarka zuciyarka ta karbi kaskanci ta karbi cewa baka kai ba gaban Allah wanda yana ake kira kushu'i allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun sune wanda suke kauda kai akan lagaw duk maganar da ba kima ba amfani ba tasiri ba wata abiyan bukata a ciki to manzon Allah bai magana akan ta barantana kuma a je ga abin da shari'a ta haramta duka manzon Allah bai sa magana akan shi kuma masu imani ba sa magana akan wannan abu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma sune wanda suke bada zakka in an fassara akan kalmar zakka tana nufin zakka wanda muka sani ko to amma sun ce an saukar da suratul mu'min mu'minun kafin a wajabta zakka dan haka lizzakati fa'ilun sune wanda suke bin kyawawan dabi'u suna horan zukatan su akan su tunda a lokacin an ce ba a wajabta zakka ba kuma malamai sun ce koda ba a wajabta aiki ba in aikin ya zo daga ba'aya a iya ɗaukar ayar a kafa hujja da ita amma kafin a saukar da ayar fassararta ina duk wani aiki da zai gyara sa nagarta da gyaran zuciya da kyawun ɗabi'u da waye to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da yake aikatawa lizafati fa'ilun yace wallazina hum li furujihim hafizun kuma sune wanda suke tsare farjojinsu amana ta farji sun tsare ba sa yin abin da Allah bai halasta musu ba sai dai ga matansu ko ga abin da kuyangin su suka mallaka to yana zuwa nan gurin sai ta ce haka za ka na huluku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka shine ɗabi'un manzon Allah shine halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a dalilin da shi wancan mutumin da muka wuce a baya malamai suka ce hadisin akwai majhul a ciki dan haka dai hadisin da'ifi ne da'iful isnad babun wani babu yake cewa laysal mu'minu bi ta'an mu'mini baya tsinuwa mu'mini baya suka mumini baya bata mutum shi da abinda babun zai karantar da mu in ka ji mai sukar mutane mai cin zarafin mutane mai wulakanta mutane mai aibanta mutane wannan yana aran siffa ce ta marasa imani Allah ya tsare mu hadathana abdurrahman ibn shayba qala akhbarani ibn abi al-fudayk an kathir ibn zaid an salim ibn abdullah qala sami'tu abda sami'tu abdullah ma sami'tu abdullah la'inan ahadan ƙafu shi salim ɗan gidan abdullahi ibn umar yake cewa tun da nake ban taɓa jin abdullahi ɗan umar ba la'inan ahadan ƙafu ya la'anci wani ba tun da nake laisa insanin wannan abin mutum ne ko ba mutum ba ne abdullahi ɗan umar bai taɓa la'antar wannan mutumin ba bai taɓa sukan shi ba bai taɓa bata shi ba wa kana salimun ya ƙul salimu na cewa ƙala abdullahi ibn umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا baya dacewa mumuni ya zamanto mai yawan tsinuwa mai alasi ne mai Allah wadai Allah ya wulakanta ka Allah wadaranka Allah lalata ka mai ake da shi tir mai waye to yake ta bai dacewa mumuni ya kasance mai wannan ɗabi'a din amma da shi ba sun ce hadisi ne da'ifi yau mun samu da'ifi har guda nawa kenan har guda uku kenan a jere na'am حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل ابن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yuhibbul fahisha Allah baya son mutum mai alfasha shine mutumin da yake da munanan lafazi a bakin shi yake kuma da munanan ayyuka wannan shine ake kiransa alfahish himunin ya zauna akan harshensa baya buƙatar sai yayi tunani kana faɗar kalma yanzu zai zo da gurɓatacce a bayanta ko sakan ba za a yi ba kana cewa zai ɗora wanda yadda suke kiransa alfahish da duk wanda yake da wannan halin Allah maɗaukakin sarki baya ƙaunar shi almutafahish shine kuma almutakallifu alfuhsha shine wanda yake kokarin sai ya zama to mai alfasha din kokari yake ya koya misali ba wai dan ina nufin su din ba akwai abin da ake kiransa suratul badiha ko laraba suna da akwai baiwa ce mahauta suna da akwai ko kana fadar karma mahauci zai dora maka wani abu a gabanta ko kana fada zai dora maka wani abin suna kiransa suratul badiha kwakwalwa ka ta karba abu ana fada kuma ka fada wata magana a kanta kuma ta yi daidai da daidai baiwa ce ana samun ta cikin mutane mahauta sun shahara da shi inda illar take shine idan ka wori kanka kuma ya zamanto akan munin abu ne ana fada zaka zo da batsa akan abu wannan shine alfasha wanda ya koyi wannan shine ya zamanto alfahish wanda yake yi kuma da takallufi kokari yake he yayi da kyar yayi tunani in ka faɗa ya dan yikin ya tuno ya faɗa wannan shine almutafahish to dukkan su Allah madaukakin sarki baya kaunar su zaka da mai alfasha da ta zauna mai a harshe da mai koyan alfasha din duka Allah bai kaunar su da mai alfasha a aiki da wanda yake so ya koyi alfasha ta aiki so yake ya koyi zagi so yake ya kori daba so yake ya koyi sara suka saboda an zo kakan siyasa wanda ya zama to almutafahish wanda dama fitsararre ne ya fitsara hi ne halinsa hi ne alfahish dukkanin su Allah madaukakin sarki baya kaunarsu hadarin kuma ga masu kaunarsu in kakan siyasa ya zo kowa yana son maras kunya ko kowa yana son mai cin zarafin mutane kowa yana son mai gwalam da batanci to da mai san su da mai yin su dukkanin su suna cikin hadari Allah madaukakin sarki ya tsare inna Allah la yuhibbul fahisha al mutafahish Allah baya san mai alfasha kuma baya san mai kokarin yin alfasha wala sayyaha fil aswaq haka nan Allah baya san mutum mai ihu a kasuwanni ko mai kwarmato a kasuwanni mutanen da ga suna tallan magani zai hare murya a kasuwa yake kira da ihu ko yana sai da barkono ko yana sai da waye ka ji muryarsa darara duk inda yake heka ji muryarsa ta cika mutane suna da Allah wuce kamar mai adar al-bakur ko eh irin wannan abin tallata mai adar al-bakur Allah madaukakin sarki baya kaunarta menene as-siyah suka ce duk sautin da yayi muni ina yake zamantowa as-siyah in dai sauti yayi muni mutane ba sa son sa to yana faduwa cikin siyah dan haka ko da microphone zaka yi ko da bakinka za ka yi in dai mutane za su ji su ji ba sa sha'awar wannan abin to Allah maɗaukakin sarki ma baya ƙaunar shi to an fi samun irinsa ne a kasuwa saboda a jawo hankalin mutane ko masu wa'azin kasuwa ne za ka yi wa'azin kasuwa ka rinka kirara ihu kana kirari kana wahe ka jawo hankalin mutane sun haɗu in dai akwai uzzurawa da rahin daɗin ji to wannan abin Allah maɗaukakin sarki baya ƙaunarsa inda yake ƙara muni idan an yi shi cikin kasuwa wala sayyaha fil aswaq Allah baya kaunar mutum mai kwaruruwa mai ihu a kasuwanni Allah ya tsare mu wani Abdul Wahhab ana Ayyub ana Abdullah ibn Abi Mulaika ana Aisha ta radiyallahu anha anna yahuda atau an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalu assalamu alaikum daga Abu Mulaika yake cewa an rawaito daga dana Aisha wata rana yahudawa suka zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi faƙadu sai suka ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata kanka ita ce kalmar assalamu alaikum in mutum ya faɗe ta da sauri ba za ka gane ba ya sa l ɗin ko bai sa wannan l ɗin ba da haka malamai jamhur suka ce abin da ake nufi da assalamu alaikum shine mutuwa ta tabbata a kanku wasu kuma sukan fassara cewa assalamu alaikum shine almalal wa sa'ama shine kosawa da gundura ta tabbata kanku in mutum ya samu gundura ya samu kosawa to gajiyawa za ta biyo baya to kamar suna wa manzon Allah addu'a ne da roko Allah gajiyar da shi Allah ya sa mahi kosawa ko kuma Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunanin su manzon Allah ba zai gane ba tunda dama su al'ada su ce in sun zo za su karbi wannan lafazi ba su sahabban manzon Allah suke faɗa sai su dauko lafazin da ya kusa da shi sai kuma su sa wata kalma da take kusa da ita a ma'ana sai su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah yana kora masa sahabban sa karatu sukan yi kalmar da kalma amfani da kalmar ra'ina lura da mu dan bi mu a hankali su kuma da suka zo suke ce masa ra'ina kalmar cewa kana tsami ko kana wari sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kada ku daina amfani ku daina amfani da kalmar ra'ina saboda yahudawa suna gurbata kalmar in musulmi sun zo zan manzon Allah suna ce mashi assalamu alaikum sai suka yi tunani wata kalma ce ta yi kusa da assalamu assalamu alaikum sai ka lura za ka gane an cire wannan ladin mutuwa ta tabbata kanka in manzon Allah ya ce wa alaikumus salam shi kuma daidai lokacin ya musu addu'a da haka su sun bata manzon Allah shi manzon Allah ya musu addu'a da haka da suka zo suka faɗa sai aka yi arahi na na aisha na gurin faƙalar aisha sai aisha ta ce wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba Allahu alaikum ta yi tsafi da yawa tana ji an taɓa mutunta ita ma sai ta motsa kaje da maza mata suke kishin maza ko eh sai ta karɓa da sauri ta ce kuma wa alaikum mutuwar ta tabbata kanku wa la'anakumullahu Allah ya nesantar da ku Allah tsine muku albarka wa ghadiba Allahu alaikum kuma Allah ya fihi da ku sun ce al-ghadabu ashaddu min al-la'an ita fushi to yafi la'anta ita la'anta tsaye santar da kai za a yi daga rahamar ubangiji ita kuma fushi a cikin azaban za a tabbatar da kita kuma babu randa Allah zai kalle ka da rahama da haka duka ya ta haɗa musu wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba Allahu alaikum qala sai manzon Allah ce mahalan ya Aisha ba a sannu ba a sannu mahalan ya Aisha alayki bir rifqi ina umartar ki da bin al'amura sannu cikin ruwan sanyi bir rifqi ba abin a sannu wa iyaki wal unf ina hana ki ba ke ba kaushin hali al unf wannan kalmar da ta faɗa zaka ji akwai tsauri a ciki wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba Allahu alaikum sai ce ba ke ba kaushin hali ba unf babu gallazawa wal fuhsha kuma ba ke ba alfasha yanzu a can kaga ya fassara mana kalmar alfasha da muka yi ta kokarin magana akan ta a baya kaga wannan kalmar an ka kalle ta ga kamar a matsayin ramuwa aka faɗe ta amma duk da haka sai manzo Allah ya dauke ta a matsayin alfasha ce Allah tsine maka albarka Allah ya tozarta ka Allah ya lalata kazanka ko da an taba haƙinka wannan tsinuwar da ka jero ta ta yawa sai zama to kuma kamar ka wuce haƙin naka da ake da bukata haka manzo Allah ya ce Aisha ba a sannu ba ke ba alfasha qalat sai ta ce awalam tasma'a ma kalu manzo Allah baka ji abin da suke faɗa ba awalam tasma'a ma kalu baka ji abin da suke faɗa ba ƙada sai manzan Allah ce awalam tasma'i ma qultu ke din baki ji abin da na faɗa ba ashe ba bahaushe ba ne kadai ko dan Najeriya ba ne kadai ke ansa tambaya da tambaya ko eh an yi ruwa a garin nan ce kai tafiya ne kaga bai an samu tambayar ba tambayar kai sake yi to ita ba da ta tambaye manzan Allah awalam tasma'a ma qalu baka ji abin da suke faɗi ba cewa yau kan ya ba ta amsa ayin haji amma kaza da kaza yake ke ma a walam tasma'i ma qultu ke din baki ji abin da na amsa musu ba radatu alaihim da suka ce assalamu alaikum na fahimta kuma na ba su amsa radatu alaihim na ba su amsa fayustajabu li fihim ni Allah madaukakin sarki zai karbi addu'a ta akan su da suka ce assalamu alaikum Allah dora ma gajiya da gundura ko kuma Allah ya sako mutuwa a kanka sai na ce wa alaikum kuɗin ma irin abin da kuke mun addu'a kuma Allah ya ba ku irin shi in gundura ce da gallaza da takura Allah ya ɗora muku in mutuwar kuke fata da ni da ku dun mu mutu kuma da wasu Allah ya ba da labari a kansu akan mutuwa ko wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin in dai kun yarda Allah naku ne ya zabe ku ya fifita ku akan mutane fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin mun Allah dauki rayuwar ku gaskiya ne ko yanzu anan a zo a turo malaika jibril ku rubuta cewa tabbas in ka mutu kai dan aljanna ne ga matanka can a gidan aljanna ga masaukinka ga abin da aka tattala maka wa zai jira kuma sai sallama da iyalin shi ne ba na ji akwai wanda zai jira a ba su labari kawai ne na haɗu da su sai sun taho hito yahuda suka faɗa suka ce to ai su Allah ya yi aljanna don su su ne ‘ya'yansa su ne zaɓaɓɓu cikin halitta sun yi alkawari Allah ba zai musu azaba ba iyayensu ma laifin da suka ambata da suka aikata wannan tihun da suka yi na kwana arba'in iyaka zunubin ya wuce suna mutuwa ‘yan aljanna ne straight sai Allah ce fataman naul mauta in kuntum sadiq to ku yi burin ku mutu inda gaske kuke Allah ce wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba sa burin mutuwa saboda sun san me hannayensu suka aikata abinda hannayen Yahuda suka aikata sai dai Allah ubangijin Yahudawa ya kirga shi duk wata fitira da take faruwa a duniya a dadin da yanzu sune ummul aba'isinta idan aka dare duniya a gida uku kafita yan capitalism suna yakin yan communism wanda suke safan sarin theory na capitalism yahudawa ne su suka bada kuɗi su suka bada makamai kuma da san cewa wanda suke sponsorin theory na communism a Rasha Yahudawa ne su suka bada kuɗi su suka bada makamai su suka ingiza yaki tsakanin nan da nan aka kashe mutane kuma da za a daina communism su suka ingiza aka yi yaki da aka kashe sada mutum dubu ashirin ko mutum dubu ɗari biyu ashe kwai biyu dai a ciki ko dubu ashirin ko dubu ɗari biyu don a ƙare communism mulkin gurguzu kuma su suka bada kuma hadda su ake shiga a yakin kuma hadda su ake kashewa kamar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zuko aus sun zuko kazaraj wannan ya su shigo cikin aus wannan ya su zo cikin kazaraj a kashe wasu anan a kashe wasu anan a kama wasu anan a kama wasu anan in aka kare yakin an yi barnar an kare ta sai kuma da wannan din da wannan za su hada kuɗi kuɗi sai sai su karɓi wanda aka fansa wa in ya'tukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya da haka duk wata barna da kaga tana faruwa a duniya su ne a dadin da a yanzu in ka zance maka yancin mata yancin yan luwado yancin yan madugo demokaradiyya freedom of expression freedom of speech wane ne kowace barna da bala'i su ne suka shigo ta human right wace ce kaza kowane ne in ka ji suna da wata ajanda ce a ƙarƙashinta a je gurɓata duniya a lalata duniya daga ƙarshe kowa ya zamanto bai da tarbiyya kowa bai san asalinsa ba kowa bai san gidansu ba haka ake so a dawo kowa ana so a zarihi ne cikin danginsa lokacin da kowa ya rasa komai tarbiyya ta lalace da wace ce so kuma can suna nan suna tsara abin da suke kiransa kingdom of solomon akwai sarkinsu yana nan suna mai tarbiya ko aure ba a yadda ya yi ba saboda sun ce mu'amala da ɗa namiji da mace tana rage kaifin tunanin shi saboda haka sarkinsu ba sa so ya mu'amala da ko matarsa ce ta aure barantana mace ta iskanci nan kuma sun zo sun ce ku ba su dama su je firamare su haɗu da maza su je sakandare unity ce su je kwaleji a samu mixed education ko a je a yi kaza duk a saki mata su zamanto ba kunya ba kaza aka ake so su lokacin da mutane suka zamanto ba sa iya gane na su ba sa iya gane asalinsu ta barna ta farko ta fara haduwa ke wata ƙarfi da an ka taɓa mutane za gaya maka ni ɗan gidan wane ne baba na ɗan gidan wane ne kakansa su wane ne a garin nan dangi na family kaza ne a gari kaza ni ɗan gidan su wane ne yana da inda zai danganta kanshi amma ka nemi abokan zaman mu in yayi kokari ya san uwarsa ya san uban shi shikenan bakin abin da zai sani waye kakanka bai sani ba to haka suke so duniya ta zamanto kowa iyaka abin da ya sani kansa da kansa shikenan an gama to sai manzon Allah ya ce to su dai tunda ba sa son mutuwa barna suke da bukata sun yi addu'a ni ma nayi mun tafi ne dai akan bayanin hadan Yahudawa ko yace ni Allah zai karba addu'a ta akan su abinda ba sa so din zai same su wala yustajabu lahum fiya amma su ba za a amsa musu kaina ba malamai suka ce wala yustajabu lahum fiya shine duk wanda bai da haƙi bai taka ba bai zubar ba ko da zaka hada malaman duniya su hadu su mai addu'a su mai tofin alatsi ne Allah ba zai karba ba dan babu haƙi da suka zo suka wa manzon Allah addu'ar ya mutu ko Allah ya dora mai gajiya ko Allah ya dora masa kosawa mai laifin manzon Allah babu laifinsu sai yasa ce to wala yustajabu lahum fiya kuma wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da nana Aisha idan kai addu'a da abin da ya wuce gona da iri to Allah ba zai karba maka addu'arka ba to kai addu'a ka bata lafazinka Allah ba zai karba ba shi kansa alfasha ce da haka to in dai zaka yi abin da bai da tasiri a bar hihi ya fa alkhairi ita ce fasara ta farko da malamai suka sa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka na Aisha birki fassara ta biyu suka ce ta yu wasu daga cikin su za su iya karbar musulunci su musulunta to kuma kun yi addu'a Allah tsine musu albarka Allah ya fishi da su ga musulunci ga tsina kuma ga Allah ya fishi da su ya za a yi ɗaya magana sai an janye ta ɗaya za ta zauna kenan shi yasa manzo Allah ya taka da na Aisha ibirki tunda dai har za su taho su zo guri na ai za a samu damar tattaunawa kenan in ana tattaunawa wata ɗaya za su iya fahimta ta za su iya gane za su iya gane akwai kuskure akwai matsala cikin addinin su Allah ya musu gamdakatar su musulunta to tunda akwai war za su musulunta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka masa burki shi ma daidai da lafazin da Allah madaukakin sarki ya masa da aka yaki aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni aka balle masa hakori manzon Allah ya miƙe ya kalla ya ce sai kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahu ya ma za a yi mutanen da suka wa annabin rauni su ci nasara ai an gama kawai yan wuta ne ya ma za a yi su ci nasara istibad ne manzo Allah gane ke ta wata hanya wata dubara za su yi su samu na hatsin sara akwai yiwuwar kuma su za su musulunta a gaba sai Allah ce laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yace baka da hannu a cikin al'amari aw ya tuba alaihim Allah in ya ga dama zai iya karɓar tuban su cikin su an samu wanda suka tuba suka musulunta suka yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tayi ya kada da musulunci to da da yin tsinuwar Allah ya karba ya za a yi kenan yasa aka ce laysa laka min al-amri shay'un aw ya tuba alaihim aw yu'azibahum ko Allah ya azabtar da waɗansu su wanda ba su tuba ba an azabtar da su an wulakanta su sun mutu mutum saboda wannan wulakanci Allah ya ce fa innahum zalimun abinda dai suka aikata a yanzu azalumai ne ko kuma kafirai ne a daidai yanzu lokacin da ake magana wal kafiruna humul zalimun to shi ma daidai da wannan yasa ta kana na Aisha birki banda ke a irin wannan maganar watakil akwai masu musulunta a cikin su watakil kuma suka ce akwai husnul mulaqafa manzon Allah tausar halin su yake da kun zo kun yi munanar magana kalmar da ba ta daɗi ba ta dace ba ana gaya muku mai muni sai aka ce a ɗan dakata yi hakuri za ku ji akwai daɗi a ranku an mutunta ku kenan wataƙil wani sai ya buɗe ƙofar da za ku iya fahimtar wane ne shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce wataƙil don makamin da'awa shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taka na Aisha birki almuhim da duk abin da yake faruwa kar mutum ya zama to mai sakin harshen sa ne sakin harshe Allah madaukakin sarki bai kaunar shi musamman kuma sakin harshe in ya haɗo da alfasha ko da munanan kalmomi ko da kalmomi na tsinuwa da suka a cikin nasaba to wani abun haramun ne ba a san shi yace hadathana Ahmad ibn Yunus قال حدثنا أبو بكر ابن عباس عن الحسن عن الحسن بن عمر عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان lalle mumini ba mai tsinuwa bane ba mai suka bane ba mumini baya sukar mutane mumini baya bata mutane a ba'an akwai na za ga duk abin da aka faɗa wani sai ya bata shi wani ka a gaskiya mutumin kirki ɗaya dariya ku da aka yi ayi ba ku zo wani lokacin da yake ɗan sakandare a duk gari na ba wanda bai san ɓarnar shi ba to yanzu wani karmar da yake faɗa mai tunci suka ce da ɓatanci to mumini baya ɓatanci baya sukan wani laisar mumini bi ta'an mumini baya suka walan la'an mumini baya tsinuwa ala tsine ala lalata ala tarwatsahi ala dirgaza shi ala mai kaza mumini baya wannan kalma din wadal fahish kuma mumini baya zama mai alfasha bisa fassarar da muka bata a baya ko kuma idan an raba ta da wannan riwaya da ta zo a nan gurin alfasha anan sai ta zamanto a ayyuka wadal fahish bai aikata alfasha da gaban shi wadal bazi kuma baya aikata alfasha da harshensa tunda guda biyun sun haɗu a guri ɗaya wata riwayar kuma walal fahishal bari sai zamanto baya zama mai alfasha albari mai sakin baki albari shine ake kiransa mai sakin baki to duk mutumin da ya zamanto mai sakin bakinsa ne wannan alama ce ta cewa baya cikin masu imani dole mumini bakinsa da linzami ina abin da bahaushe yake cewa ka tauna kafin ka faɗa ko ya zama to bakin ka yana da tunzami ko kuma ka rika tauna magana kafin ka faɗe ta to mumini baya sakin baki rashin tauna magana wannan alama ce ta cewa halin mutanen banza ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu yace haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Ubaydullah ibn Sulaiman ko ibn Salman an abihi an abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lidhil wajhaini an yakuna aminan ba zai yiwu ba mai fuska biyu ya zamanto amintacci la yabagi lidhil wajhaini bai iwa mai fuska biyu an ya kona aminan ya zamanto amintacce a bashi amana ya rike wannan amana din ba zai taba yiwa ba a samu dhil wajhaini da wannan wane ne dhil wajhaini na na'am na'am shi ne wanda malam sani ce shi ne wanda yake zuwa wannan mutanen da wannan fuskar ita ma wuta ne da wannan fuskar ko na'am wace ce wannan din wace ce wannan din na na'am double job ko job ko talk to double talk na'am eh na'am double talk kenan magana biyu ko na'am zai fassara fuskar ko na'am eh eh na'am eh na'am ko in kana nan ya faɗi mai alheri a gabanka in baka nan ya bata ka ko fuska biyu ta ita ma duwa na ko na'am bakin ganga ko eh kana nan duk inda ka buga zaki ko in ka taba shi nan caucau in ka juya aka aka zaki ya matsa shi a hamata aka ji shi caucau ko shine suke cewa bakin ganga bi ko ina ka taba zaki gare shi na'am sai zulwa jahani gaskiya fi kama da munafiki kuma galibinsa ya fi tasiri a wajen batanci ina ke karasa zulwa jahani akan iya samun zurwa jahayani a wajen sulhu malamai sun ce wannan babu zargi ko kadan akan shi abinda aka faɗa a wannan majalisa in ya tahi zai ji wancan majalisin ba zai faɗa ba zai gyara wannan magana ta yadda ba za ta haifar da bacin rai ba kuma za ta iya dawa a fahimci juna shi ma fuska biyu ce wannan malamai sun ittifaki ba matsala a kai shi yana daga cikin gulma ko sulhu wanda yake ya halasta a cikin addinin musulunci banda wannan shine akan samu zuwa jahilin musamman a wajen mutanen da aka dan samu rahin fahimtar juna tsakaninsu to maimakon ya shiga ya gyara tsakani in ya zo nan to zai yi kokarin batawa ne ya faɗi munanan ɗabi'un shi ku ya ziga ku ya ce a faɗan da aka yi ku ne masu gaskiya ai ko an je kotu da aka yi kaza da aka yi kaza za ku ja ku rike in ya dawo nan kuma duka abin da ya faɗa na waɗancan hina na alkhairi zai rushe shi eh doka ta kaza ta ce ko tsari na kaza ya ce da hakan aka je kotu ba su da gaskiya in aka yi da aka yi aka da aka za aka yi da aka za ba su da gaskiya inda za ku yi ƙara wanwar za su faɗi ko din da kuka yi kaza ta ai wannan abin shine daidai shi ne zarewa shi ne abin da ya kamata zai yabe ku kaga kenan wannan fa kowa famfahi yake ya rike matsayinsa doka tana goyon bayan shi babu kofar da za a yi sulhu sannan kuma zai kai maka batancin wane ya ɗauki batancin wane ya kawo wannan galibi da abin da ya tafi a zulu da haini ko yanzu kamar lokacin siyasa in ya shiga wannan jam'iyyar daram da kau shine in ya dawo wannan jam'iyyar daram da kau shine to anya duk aminci da sulhu da alƙawarin da aka kulla a nan da strategy da komai zai rike hidam ya tafi lafiya kalau ya sake dawowa nan a sake hiryawa da shi ya tafi lafiya kalau anya zai yi mutum yana da jam'iyya guda biyu yana pdp yana app a cikin yan app suna yan wakin kwamiti a cikin pdp suna yan wakin kwamiti hanya ba zai faɗi wani abu wanda yake likit na waɗannan bane ba ko ya kawo ta komuna da take tana karya plan na waɗannan ko nan anya ba za a samu ba a ba wake da shinkafa na hana ba wake da shinkafa daban kuma shiga cikin surru shi ma daban mu yan wake da hinkafa ai ba ruwan mu da mutum din yan jam'iyya ko yan jam'iyya ko ne ya je ya shirya abin da zai shirya ya shirya campaign din sa ya shirya abin da zai faɗa ya shirya tarurrukan sa ya kawo motocin sa duk ba problem da yan jam'iyyar sa mu kuma idan ranar zabe ta zo mana he mu jinjina mu duba ko mu ji mai nauyi a suke ne mu dangwala mata insha Allah za mu zaɓo masu ƙwarai masu kirki da muke sa musu ran amana da adalci masu dama-dama eh abinda in kace wanda kake so wankake tas abinda wahala wallahi sai da mutum zai zo ya gaya maka kaza da kaza da kaza da kaza in an shiga ofis din sai a hankali ba su da girki gaskiya kafin a ci zaɓe za a ga har gaisuwar arna suke maka har kusa ɗan durƙusawa suke in za ku gaisa in aka kwana biyu ga har ne ma suke su yi gaisuwar sunkuyawa ko wannan gajen zuwa ga har gurgwano suke wasu yan jam'iyya har a gaban obasanjo sun je sun yi flat sun san ya saba wa addininsu amma me suke da bukata su kai ga hadafin da suke da bukata dan da suka hau mulki suka zauna daren daƙau wala ya kai zuwa bakwai baka samu damar ganin su ba za ku karfe uku na dare ka buga za su ce gani yanzu yanzu na ina zuwa amma kai ne za ka kai karfe uku na dare a kofar gidanka ba gan su ba da haka dai mutane su duba masu dama dama waɗanda ake tsammanin suna da amana wanda tarihin su na baya nuna cewa ba sa gudun al'umma suna da kwatantawa daidai gwargwado suna da tsantsani buri na duniyar bai rufe musu ba eh to sai a duba dama dama sai a zaba a kowace jam'iyya yake wannan babu laifi ba wanda yace dole sai an yi APC ba wanda yace dole sai an yi PDP amma ba wanda zai hana mu zaɓo mutanen kwarai a ko ina su babu yadda za a ajiye barawo da mai amana ko da dan jam'iyyar mu ne mu dauki barawo ba zai yi ba babu yadda za a ajiye mai rukon amana da mara rukon amana ko dan gidan mu ne mu dauki mara rukon amana in aka yaka an ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba mamaki ƙuri'a ka ta zamanto gida hudu shugaban kasa a wannan jam'iyyar ya fi kwari kana da yaƙinin akwai abin da za ka ga ubangiji ka fita sai ka dangwala mashi sanatan ka kana ganin ba a jami'arsa take ba ba a jami'arsa yake ba yana da kishin ƙasa yana da kishin talakawa yana da amana ko da ya saba jami'ar shugaban ƙasa ba laifi a zaɓe shi in ma an yi sakin da sakin ita ta ba mu wahala da ko da haka ba magana sak mutane su yi wake da hinkafa wannan a wajen zaɓe kenan mu kuma magana da muka yi ta zulwa jahaili a cikin 'yan siyasa masu jam'iyya biyu 'yan ture akwai 'yan ture da ake yi ko je ka ka higa jam'iyya kaza hadafin hi ne ka jiyo sirrin abin da ake tattaunawa to lokacin da ya je za ana tattauna sirri za ka ji duk wata shawara ta kirki da duk zai faɗe ta idan ya fito da gurin sa ya dawo wurin suka tura hi zai iya rike amanar waɗancan mutanen ba zai iya rike amanar waɗancan mutanen ba hi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai fuska biyu ba yadda za a iya zaman to mai amana haka wanda yake da abokai guda biyu kuma ba sa jituwa da juna kuma kowa ɗari bisa ɗari ake jin sa baya kokarin sulhu tsakanin su wannan mutum bai da amana abokanka guda biyu manyan abokanka sun saba kuma wannan lafiya kalo kuke zaune da shi wannan lafiya kalo kuke zaune da shi wannan aminin ka ne wannan aminin ka ne ba zai taba tsiwa ba inda kowanne zai zama to aminin ka sai dai idan kokarin sulhu kake tsakanin ku Allah ne bai kawo lokacin daidaito din ba amma ana gaba suna basa ga miciji kuma ana tafiya lafiya kalo in ka zo wannan aminin ka ne in ka zo wannan aminin ka ne wannan baka da aminci a cikin addinin musulunci ba yadda za a yi a baka amana ka riƙe da haka dai mutum ana so ya zamanto kaifi ɗaya in gabas kai a san gabas kai in yamma kai a san yamma kai kar mutum ya zamanto kamar sawun keke don da aka sada masa keke yace zai bi sawu ya higa uku ko in ka zo to da an tara an tafi sai na zaka bi sawun to gabas gabas yayi koyar mai ko a ce ga idan ka taho kan jakshin sai ga sawun keke haka daga fada ya taho kofa arewa kai ga ka ana jakshin din na sarkin shanu in ka zo zaka bi sawun ina zaka gane gaba zai koyan mai ba za a gane ba to ba a so a kare kasa gane ina ce alqiblar mu'mini dole mu'mini yana da alqibla in ina tare da kai ina tare da kai dan dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza in ba na tare da kai ba na tare da kai dan dalili kaza da dalili kaza mu'mini kai fi ɗaya ne haka ake da buƙatar mu'mini ya kasance inda kuma duk za mu zamanto kaifi ɗala da mun huta a cikin rayuwarmu wannan lauje da naɗin shi ne yake ta ba mu wahala Allah ya tsare mu la yan bagi li zil wajhaini an yakuna amina da haka in kana da buƙatar amini kar ka dauki annamimi in kana da buƙatar amini kar ka dauki mai gulma lokacin da ka ɗauki annamimi baka amini lokacin da ka ɗauki magulmaci baka da amini lokacin da zai zauna ya ci tuwanka ya sha ruwanka ya ci lemanka ya sha esinka ya kwahe zance ya gaya maka daidai lokacin zai koma gunwa ne ya kwahe zancen falonka shi ma ya baje a gurinka da ka baka da amini yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiyan ko in za ka yi abota karka abota da kowa sai mai imani in abota ce za a yi hatta kai ga amincin da za a ci abinci to wannan mutum ya zama to mai tsoron Allah ne ta yadda in ka manta zai tunasar in ka manta shi in ya manta za ka tunasar da shi haka ake samun aminta haka ake samun zaman lafiya Allah ya tsare mu حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال الام انامكم يا سا علامكم eh duka zamu karanta insha Allah sai mu ga menene fassarar su alamu akhlaqil mu'min al-fuhshu ko kuma al'amu akhlaqil mu'min al-fuhshu al'am mafi aibu al-lu'um kenan in aka zama to al-um kenan ko al'amu al-lu'um me al-lu'um shine taruwar munanan halaye mutun ya zamanto marowaci mutun ya zamanto baya kokarin gyaran kanshi kuma a yi rahin sa'a bai fito ta kyakkyawan gida ba wani hila ake kiransa allu'um hila ake kiransa alla'im laraban kaji sun cewa na la'imi ne to wannan mutumin shi a karan kansa marowaci ne bai da karamci sannan baya gudun munanan ɗabi'u sannan dangin da ya fito daga cikin wulaƙantaccen dangi ya fito da su mun gane ai wulaƙantaccen dangi ko uwarsa dama can ita ma ballaga ba shi ubansa shi ma ba abin da ya dame shi farawo ne kwarto ne dan fahi ne ga hinan dai haka ubansa yake shi ma da ya zo kowace barna makawa yake kuma ga hegen ruwa wannan shine laraba suke ce masa la'i to daga ciki duk da wannan kalmar ta la'im sai manzo Allah ya ce wacce tafi kuma kowace muni ita ce alfafashu a samu mutum da alfasha ayyukansa ba su da kyau furcinsa ba su da kyau wannan mutumin shi ne fi zama abin zargi al'ab to daga cikin al'um wanda ya fi kowanne muni ko daga cikin masu muni akwai alfuhushu daga ciki kuma akwai kalmar alam wanda ya fi zama zargin wanda mutane suke zarga shi ne mai alfasha wani yana da laifi kaza za a iya masa uzuri wani yana da laifi kaza za a iya masa uzuri amma wanda ya zama to mai alfasha ne laifukansa barnarsa a fili take karara wannan mutane sun fi zarginsa wanda mazanaci ne amma yana koyewa baya so a sani kuma yana jin ciwon abin a ransa yana kokarin tuba in an faɗa za ka ga yana kankangewa yana jin da na sani abin zargi ne matsawar bai kai lokacin da zai tuba ba da wanda kuma ya maida ta abin ado abin sana'a wanda ya fi zama muni a cikinsu wanda maida ta abin ado abin sana'a wannan shine alfahish nasa ya fito fili yayi muni to wannan babban abin zargi ne laifin ka ya zamanto ya kai marhala ta arfasha Allah ya tsare mu حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثني محمد ابن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول لعن اللعانون أنسين ومسوسين ومتاني قال مروان مروان يتي الذين يلعنون الناس سوني ما سوى متاني سينوا amma dai shi ma hadisin da'ifi ne ɗaya daga cikin marwaitar suka ce ɗan shi'a ne hadisan shi'a yake radarawa sun fari su faɗi daidai duk dalilan da sa suka zaman to da ifi ne da haka dai shi ma wani hadisin na ƙarhe dai da ifi ne mai yawan tsinuwa shi ma wata ran za ta iya dawowa kan shi Allah ya tsare mu abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin okay to akwai wanda Allah ga yan tambayoyi an bani Na'am, wanda yake cewa Assalamu alaikum zuwa ga malam tambaya ta ita ce, don Allah malam wani malami ya ce, idan mutum bai san fassarar Ƙura'an ba, to kamar jaki da kaya ne. To, ai ban gane fassarar da yake nufi ba, idan kowa bai zama malam ba kenan? Kamar mutum da ya haddace Alƙur'ani gangaren amma bai iya fassara ba. sai ya zama to jaki da kaya ne ba zai zama to haka ba gaskiya duk mutumin da yake karanta alqur'ani ko da bai san ma'anar shi ba ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa lalle mutum yana samun wannan lada din sai dai adam mutum a wajen alqur'ani ya san me yake karantawa shi yasa aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa hadda irin tamu mu hadda ce kawai a zuba shafi a zuba rubi'i cikin awa biyu awa uku in dandaka ta in zo in ce na hadda ce in zubo ta da tilawa lafiya kalau in shekara ta in shiga musabaka izu goma ko izu ashirin a ji tajawidi da tadabiki sosai ita ta hada qur'anin mu su kuma hada qur'anin su shine in an karanta aya daya aya biyu aya uku akan tsaya a ga wani irin sako ne ke cikin su a fahimci sakon idan yana da buƙatar aiki a aikata in an kiyaye dokar da ka'idar da wahi a ƙara matsawa gaba yasa aka ce daga cikin sabai da shekara biyar suna kai da komowa akan suratul baqara so yake komai he ya ganyi taku taku ya fahimce shi aka sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke Abubakar Sadiq radiyallahu anhu da yazo yana karanta alqur'ani yazo yana karanta yana ji suratul naziati ce wa naziati gharqa ko ta wani gurin yana cewa menene fa faki hatan wa abba suratul naziati ce ko mata allakum wa al'amikum da zai ce cewa faki hatan duk abin da aka ambata a baya san ma'anarsu yana faɗa zuciyarsa tana faɗa sai ce wa abba da kuma abba to me wani abba din yake ta tunani yake ta tunani yake ta tunani yace kai me yasa ka damu kanka wuce gaba qur'ani bai buƙatar he ka kallafa wa ranka ka takura kanka dole sai ka gano abin da baka samu ba da aka sake tambaye sa menene ma'anar abba din tunda an ga ya samu kanshi sai ce wata sama ce za ta iya mai rumfa wata ƙasa ce za ta iya ɗauka na idan zan furta a cikin alkur'ani abin da ban da ilimi a kan shi za ka abin da ake da bukata in za ka fassara to kar ka fassara sai da ilimi kuma ka yi ƙoƙarin neman fassarar a inda ya dace kada ka bi ƙaran haruffa kake fassara alkur'ani da su irin nau'in wa'azin kasuwa ko wannan zai'ati garka sai duba wani abu ya ce masa hire na za'atan garkar ya samu abu mai kamar garke ya fasa eh irin wannan hida abin da yake haramun a cikin alkur'ani hine wanda mun da baka sadi yake ta in ka fada ba abin da zai dauke ka amma wannan kuma kokarin sai ka gano abin da yafi karfin ka yace wannan hine takalifin da ba dora maka da haka lokacin da ka karanta alkur'ani ka haddace alkur'ani adanka da alkur'anin ka san me kake karantawa wannan hine zai baka damar ka ji tsoron Allah kuma kake kokarin tsare abin da yake cikin alkur'ani lokacin da kake karanta shi ba fahimtar ma'ana yasa za ga alkur'ani yana wani gun gardi yana wani gun ya yi karatu ya haddace ƙur'ani a ma'aikatar da duk hiririta ne a ciki ɗan ba ya sa baya ga su ne 'yan wasan kura su ne 'yan dambe su ne 'yan kaza duk yawanci asalin su gardawa ne ƙur'anin sai ya dawo yana musu wasa haka suke cewa ko to ka yi ƙoƙari ka fahimci alƙur'anin kuma ka yi ƙoƙari ka kiyaye abin da alƙur'anin ya faɗa amma dan baka san fassararsa ba a cewa ka masalin himari ya hamilu alfara ko masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha su Allah ya magana akan su an dora musu at-tauran su yi aiki da ita sun karanta sun fahimta sun ki aiki wani da ake taka masalul himari yahmilu asfara da haka zaka iya samun kasurgumin malami kuma hida himarin yahmilu asfara kasurgumin malami ne saboda hi ya san me Allah yake nufi kuma yaki ya bi son zuciyarsa ko Allah ya atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaibanu fakana min al-ghawi an bashi alqur'ani ya zare kansa daga cikin alqur'ani ya kyaki da abin alqur'ani yake bi sai hedan ya tasa hi gaba to duk wanda hedan ku ya saka hi gaba zai waye gari yana cikin asararrun mutane zai waye gari yana cikin masu bata Allah ya tsare mu assalamu alaikum malam yace kafiri ne ya musulunta sai ya mutu ko matansa bakwai ya za a yi wajen raban gadan su zo su same ni insha Allah ko? inda da gaske ne ba yana musulunta da mata bakwai haye mutu ko aka kake mawasa kwakwalwa don me za ka wahal da mu ne abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya musulunta yana da mata takwas manzon Allah ya ce ka je ka duba guda hudu da kake so ka sake su ya je duba guda hudu wanda da ya sun an yi ragas da gaba ɗaya sun tafi ya ce duk da wancan da wancan da wancan a yi haƙuri ya ɗan kawo abin da zai ba su suka yi ya riƙe matansa hudu saboda musulunci bai yadda da mata sama da guda hudu ba wanda kuma yake so ya caza kwakwalwar ku kun sha wahala mai ribar ka muka sha wahala da ya mutu da mata bakwai shikenan kuma hayaya wa za a ba gado wace ce ba za a ba gado ba ai duka basu da gado tunda ita wasu ga musulunta ba tukunna ko barantana mu ce mu je mu ware hudin ko mu ware hudin ba wata ta musulunta a cikin su haka duka basu da gado sa tunda yana musulunta yana mutuwa ai bai kai ja musu musulunci ba sun karba ko tunda bai ja musu musulunci ba sun karba duka basu da gado sa shikenan ba mu sha wahala ba assalamu alaikum ya Allah ya ƙara wa malam fahimta amin na kasance tare da aboki mai kiran kansa ahalus sunna amma bai daina kaikata shirka ba kai da sunna da shirka to Allah sa dai shirkar ka santa kai mato bai daina aikata shirka ba ma'ana dai malam yana zuwa wajen yan tsibbu Allah ya tsare mutum domin su ba shi wata nasara kan abokan zamansu don Allah malam a yi nasiha a kansa na yi masa bai ɗauka ba to dai gaskiya shine duk mutumin da yake kiran kansa ahlus sunna ko baya kiran kansa ahlus sunna yana sallah a masallacin yan izala ko baya sallah a masallacin yan izala matsawar yana zuwa wajen yan boka ko yan tsubbu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wanda yaje wajen boka ko wanda yaje wajen arraf shi boka shine yake bada labarin abin da zai faru kafin ya faru arraf abin da ya faru a baya baya gurin baka gurin ya baka labarin yadda ya faru to duk wanda yaje gurin su suka bahi labari ya yadda ya kafirce mu alqur'ani wanda ya kafirce alqur'ani ai baya cikin yan dariqa baya cikin yan shi'a baya cikin yan kaza baya cikin kaza bar sanan har da lokacin cikin ahlus sunna babu yana cikin sahun kafirai ne sai dai ya tuba idan ya tuba kuma ya koma ga Allah ya kyautata tuba sa Allah zai yafe masa kuma sannan gaskiya duk bokayen da zaka je gurin su duk yan tsumba zaka je gurin wallahi malam wayo suke wa kwakwalen mu haka duk malaman da mu je wajajen su su ba mu nasara ko su yi mana roƙon Allah ko su yi mana addu'a wallahi wayo suke mana galibi za ka tadda boka da za ka je gurin su rayuwarka ta fi tasa kyau ta fi jin daɗin rayuwa ta fi moriya za ka tadda ba shi aljani ya sa mai sharaɗi da ɗan gajeren wando da rahin wanka da ƙarni da tsami da ƙazanta haka zai zauna a ƙungurmin daji kai wata ba maki da kayan ka fafes ka yi wanka ka sa turare jikinka yana shan ƙanshi yana ƙanshi yana karkari haka zaka tura mota falleliya ka je ka sami a kungurin mandaji yana zaune dajin naka ce zauna kwana biyu ya hifa bala'in duniya kuma ka je ka ce masa wai kana da bukata a gurin shi akwai batan basira a ciki haka yin wajen dan duban nan zaka je zaka tada kazami ne mutum a rikice yana magana yana karkiya bai ma san me yake faɗa ba kuma a ce wai ka rataye rayuwarka a jikinsa akwai matsala a ciki in malami ne zaka je ka same ka tada malamin shi addinin ma kamar bai san inda addinin ya sa gaba ba ya dai san Qur'ani yana da lakani haka ake cewa ko lakanin nan galibi sunan aljanu ne su wani gaga ya ilu su wani wane ne da wane ne duk sune zai kama rike ki tsammanin sa sunan Allah ne kafihi fahimtar addini inda za a zo a tsaya a masallaci a tantance tsakani da Allah kai zaka jagorance hi sallah ya kazami kuma zai nema ma bukata a wajen ubangiji wallahi ba zai yi ba ba yadda za a yi kazami ya roki ubangiji ya karba kuma mai imani mai lafiya bai roki ubangiji bai karba ba zai yi ba wallahi galibin malaman da kuke dogara su yi muku addu'a ku ta ku ta fita su tasiri a wajen ubangiji da haka dai mutum ya ji tsoron Allah duk abin da ya tabbatar addinin musulunci ya hana ba dubara a ciki wala da zaka zo cikin masallaci ayi sallah da kai ana ce ma ahlus sunna Allah ya rufa ma asiri kai mutu a haka mu wanke ka mu yi ma sallah ta yan izala mu binne ka irin ta yan izala amma addu'a irin ta yan izala a juyo a barka wallahi duka zaka ci tunda abin bai yi ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana auna ka ne kai da abin da ka aikata kuma da abin da ke cikin zuciyarka menene aqidar ka menene imanin ka ina cikin waɗannan ne dan su yadda neman ahlus sunna ne hine zulwa da haini din kenan amma zan iya zuwa gurin bokaye zan iya zuwa wajen ɗan tsubbu zan iya zuwa malaman kaza zan iya zuwa wajen kaza wanda kuma ya tabbatar suna cin karo da sunnar wannan to lalle wannan akwai matsala a ciki wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun abin da Allah dan Mas'ud yake faɗa kenan kazaitar da wani dan karamin yaro an masa wani rubutu an sa masa awi aka ce saboda me aka ce saboda kaza ya tsinki ya karanta ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billah da yawan su ba sa iya dogaro da imanin su da Allah illa hum mushrikun fate sun samu abu kuma da suke rataya a jikin su hayo sai mutum ya tsaya tsakanin sa da ubangiji daren dakau duk abin da ya faru rubutu ne daga Allah madaukakin sarki wallahi duk abin da ake faɗa inda gaskiya ne da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma masani as inda na san gaibu manzo Allah ce lastakthartu min al-khairi da duk wani alkhairi sai na tattaro ya taho guri na kai ka tabbatar in ka fita yau hadari za a yi ka kare zaka fita shi malamin in ya tabbatar in ya gaya maka matsala za a samu wallahi ma ba zai yi ba da haka ne shaɗan yana fitina yana jarrabar mutane amma ba sa iya ma amfani ba sa iya ma magani Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu mutum ya ji tsoron Allah ya tace imaninsa ya tsaya da kyakkyawan imaninsa ya zaimi kitabut tauhid ya tsaya ya karanta ya ji irin kokarin da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wa duniya yayi kokari wajen tacewa mutane tauhidinsu ya yi ƙoƙari wajen ɗora mutane a kan kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki da gyara musu zama lafiya wallahi da za a zauna lafiya kalau haka da zo ɗan uwa wani malami yana magana na cewa da za a karɓi shawara wallahi duk inda bokaye suke akan su tsina zama lafiya haka kuma Umar ɗan Khattabi ya bada zamanin sa yace duk inda wani boka yake lalle a duba a kashe shi shine zaman lafiya aka lalima aka lalima aka samu bokaye guda uku ba a neman ku tuba ko kar ku tuba kawai kisa aka yi musu galibin barnar da take faruwa wallahi waɗannan mugayen malaman ne da waɗannan bokaye din sun ce wa 'yan siyasa ku yi homo ku samu mulki ku nemi mata ku samu mulki ku nemi kaza ku samu kaza jiya da duka biyar gombe yana magana wani wani mai waya ya sa wani kasit yace shi bokan abin da ya sa ya daina bokancin saboda ɗan siyasar da ya je gurin shi da ya zo ya yi buƙatar ya buƙatar ga ba zai iya ba sai kije bara ya ga masa sharadin da ba zai iya cikawa ba yace ba zan iya maka wannan abin da kake nema ba sai ka kawo maniyin da aka yi zina da babar ka mahaifiya yana ganin kamar an zo magare ciki da aka yi kwana kaɗan kawai sai ka masa yace gashi yace menene yace na babar ta wani yace ka tabbatar yace na tabbatar yace wallahi kafi ni bala'i kafi ni musifa shine dalilin tuban shi ya sa mai sharadin da ba zai iya bane kuma ya kawo mashi ya tura karada sun je sun dira gidan baban shi sun mata tade sun kwanta da ita an dauko manin aka kawo mashi a biya masa bukata zai ci siyasa duk waɗannan bala'in bokaye ne kuma ya zamanto kai kana da awar ahli suna kuma kai zaka je ka kai musu jari ka sake daure musu gindi shi da addu'a da Annabi Ibrahim yake shi addu'a ko rabbi la taj'alni fitnatan lil qawmi zalimin Allah karka sa in zamanto fitina ga mutanen da suke azzalimai ka fahimci sunna kuma sai ka je wajen bokaye wallahi wanda ba zai fahimci sunna ba ba zai taɓa yadda abin da ake faɗa ba sunna gaskiya ne ka fahimci sunna ka je wajen malaman tsubbu wanda ba zai fahimci sunna ba zai ce wallahi duk ƙarya suke nan suke zo ana yi musu kaza to waɗannan hine hika zaman to fitina ga mutanen da ba su fahimci addini ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin